بطغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan wa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yake daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a karatunmu na jiya mun shiga bayani akan aya ta 40 da takwas ko wanda ba mu karkare bayanai akai ba Allah subhanahu wata'ala ya sa lokaci ya kure mana da haka za mu maimaita ta insha Allah ta'ala sai kuma mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون a jiya mun fara bayani akan abin da ya shafi wato matsayin ceto ranar tashin alkiyama a bisa mahangar musulunci bisa mahangar ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun fara bayani akan abin da ya shafi karkasuwan ceto wanda mun fara bayani akan kashin farko ita ce ash-shafa'atul uzma wato ceto mafi girma wanda a kanta lokaci ya ƙure mana bayan wancan hadisin da muka karanta a jiya za mu ƙara hadisi ɗaya ko in ce wata ruwaya ɗaya wanda tana da kama da irin wancan hadisin da muka karanta a jiya amma sai dai suna da a bambanci ta wasu ɓangarorin a a jiya mun karanta hadisin abu huraira allah ya ƙara yadda a gare shi wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito wanda a yau insha Allah ta'ala za mu karanta hadisin Anas bin Malik Allah ya kara mishi yadda wanda shi ma dai Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yajma'u Allahu al-mu'minina yawmal qiyamati kadhalika ranan tashin alkiyama Allah zai tattara mu'minai baki daya fa yaquluna sai su ce lawistashfa'na ila rabbina ina ma mu nema wanda zai nema mana alfarma a wajen ubangijinmu hatta yurihana min makanina haza har Allah ya taimake mu ya tausaya mana ya hutar da mu ya daga mu daga wannan daga wannan wajen da muke ciki fayatuna adam sai su zo su samu annabi adam fayaquluna sai su ce ya adam ya kai adam amma taron nas ba ka ganin halin da mutane suke ciki ne khalaqakallahu biyadihi Allah ya halicce ka da hannunsa wa asjada wa asjada laka malaikata sannan Allah ya sa mala'ikunsa suka yi maka sujada allamaka asma'a kulli shay Allah ya sanar da kai sunayen dukkan komai ishfa'lana ila rabbika muna roƙonka don Allah ka je ka nema mana alfarma a wajen Ubangijinka, hatta yuri hana min makani na haza, har muna fatan Allah ya ɗaga mu ya hutar da mu daga wannan wajen da muke ciki. A abinda na so na yi magana na ƙara wannan bayani a jiya a aka mantar da ni, shine game da ran tashin ƙiyama. a wannan waje za mu tun daga hadisin da muka karanta jiya duk wani annabin da aka zo wajensa abinda ake ce masa shine ishfa'alana ila rabbika nema mana ceto wajen ubangijinka me yasa ba a cewa wajen ubangijinmu sai a ce wajen ubangijinka shine dalili shine saboda cewa da za a yi ma annabi nema mana ceto wajen ubangijinka na farko akwai wani bangare na lallashi saboda a jingina wato shi a ce ubangijinka a jingina ubangijin zuwa ga annabi wannan ana tsammanin cewa in an ce mu annabin nema mana ceto wajen ubangijinka kamar an nuna a duk filin nan gaba ɗaya kai ne babban bawa a wajen Allah a kaf filin kiyaman nan kai ne babba watakila wannan ya sanya shi ya ji cewa bari ya je ko zai samu alfarma ban sani ba ko an fahimta amma kuma duk da haka sai ya ba da uzuri saboda mi saboda yana tsoron Allah subhanahu wata'ala don haka fayaqulu sai ya ce lastu hunaka ba nike da wannan matsayin ba wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asaba sai ya ambata musu laifin da yi ma Allah subhanahu wata'ala sai ce walakin tunuhan sai dai ku je wajen annabi nuhu فإنه أول أول رسول ba'athahu Allahu ila ahli al-ard saboda shine manzon farko da Allah ya fara aiko shi zuwa ga mutanen duniya fayatuna nuhan sai su samu annabi nuhu fayaqulu shi ma sai ya ce lastu hunaka wannan ba matsayina bane wa yadhkuru khati'atahu allati asaba sai ya ambaci laifin da yayi wanda mun karanta shi a jiya walakin utu ibrahima khalilar rahman sai dai ku je ku samu annabi ibrahim shine badadin Allah shine khalilullah fayatuna ibrahim fayaqulu lastu hunakum shi ma an je wajensa sai ce wannan ba matsayina bane wa yadhkuru lahum khatayahu allati asabaha sai ya wato lissafa musu laifuffukansa da ya aikata walakinu walati walakini tu musa abdan atahu Allahu taurata wa kallamahu taklima sai dai ku je ku samu annabi Musa shine bawan da Allah ya bashi a taura kuma yayi magana da shi kai tsaye fayatuna Musa sai su samu annabi Musa fayaqulu sai ce lastu hunakum lastu hunakum ni ma ban kai wannan matsayin ba wannan ba matsayina bane wa yadhkuru lahum khadi'atahu allati asabaha sai ya ambata musu laifin da shi yayi ma Allah walakinu utu Isa sai ce ku zo ku samu annabi Isa Abdullahi ko Abdullahi wa rasulahu annabi Isa bawan Allah kuma manzon Allah wa kalimatahu wa ruhahu annabi Isa kalmar Allah ce kuma ruhin Allah ne fayatuna isa sai su samu annabi isa fayakulu sai ce lastu hunaku ni ma bayan da wannan matsayin bayan da wannan darajar walakin tu muhammadan sallallahu alaihi wasallama sai dai ku je ku samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abdan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar bawa ne wanda an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa in yayi da abin da ya jinkirta in ma zai yi fayatuni annabi ya ce sai su zo zuwa gare ni fa'amɓalik sai in tashi in tafi fa'asta azinu ala rabbi sai in nemi izinin shiga wajen ubangijina fayi uzanu li alaihi sai a bani izinin in shiga zuwa ga wajen Allah fa'iza ra'aitu rabbi idan na ga ubangijina waƙa'atu lahu sajidan sai in faɗi in masa sujjada fayada'uni ma sha Allahu an yada'ani sai ya bar ni gwargwadon abin da Allah ya so ya bar ni ina sujjada thumma yuqalu li sannan sai a ce da ni irfa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai annabi Muhammad daga kanka qul yusma faɗi duk abin da kake so za a ji kuma a biya maka bukatanka sal tu'ta tambaya za a baka washfa tu shaffa nema ceton duk wanda kake so za a baka cetonsa ya ce fa ahmadu rabbi bi mahamida allamaniha sai in yabi ubangijina da wasu kalmomin yabo wanda a lokacin Allah ya koyar da ni su thumma ashfa sannan sai in nema ceto fa yuhaddu li haddan sai a zana mun wasu iyaka a kirga mun wasu mutane fa'udkhiluhumul janna sai in je in shigar da su aljanna thumma arji sannan in sake dawowa fa idza ra'aytu rabbi in naga ubangiji na waqatu sajidan sai in fadi yin sujjada fa yad'uni ma sha Allah an yad'ani sai Allah ya banni gwargwadon abin da ya so ya banni ina wato ainihin sujjada thumma yuqal sannan sai a ce da ni irfa muhammad kanka ya kai muhammad faƙul yusma faɗi duk abin da kake so za a ji kuma a amsa maka wasal tuɓa tambayi duk abin da kake so za a baka washfa tushaffa nema ceton duk wanda kake so a baka cetonsa fa ahmadu rabbi bi muhammad allamani ha yace sai in sake yin yabo da jinjina ga ubangijina da wasu kalmomin da ya koya min su thumma ashfa'u sai in sake neman ceto fayuhaddu li haddan sai a sake jamun wasu iyaka a ce daga nan zuwa can wayannan mutanen gaba daya kwashe su fa udkhiluhumul janna sai in shigar da su aljanna thumma arji yace sannan sai in sake dawowa fa idza ra'aytu rabbi in naga ubangiji na waqa'tu sajidan sai in fadi in yi sujjada faida'uni ma sha Allahu an ya da'ani sai Allah ya bar ni gwargwadon abin da ya so ya bar ni ina sujada thumma yuqal sannan sai a ce da ni irfa Muhammad ya kai Muhammad daga kanka wa qul yusma faɗi duk abin da kake so za a ji kuma za a amsa maka wasal tu'ta tambayi komai da kake so za a baka washfa tushaffa nema ceton kowa ne za a baka cetonsa fa ahmadu rabbi fa ahmidu rabbi bi mahamida allamaniha sai in jinjina da yabo ga ubangiji na da wasu kalmomin da shi Allah ya koya mini thumma ashfa sai in sake neman ceto fa yuhaddu li haddin sai a sake zana mun iyaka a ce to yanzu daga nan zuwa can daga nan zuwa can hada su gaba daya fa udkhiluhumul janna sai in shigar da su aljanna thumma arji sannan sai in sake dawowa fa aqul sai in ce ya rab ya ubangiji ma baqiya minan na ma baqiya fin nari illa man habasahu alqur'anu wa wajaba alayhi alkhulud babu wanda ya saura a cikin wuta sai wanda alqur'ani ya rike shi da kuma wanda dawoma ta tabbata a gare sa wanda ya sauracin al'umma na a cikin wuta shine wanda ya kaurace ma Qur'ani yayi ya sa nisa wato katangan karfe tsakaninsa da Qur'ani ba shi ba Qur'ani ko kuma ya zama ya karanta ya fahimta amma baya aiki da shi daga Qur'ani ya rike shi da kuma wanda ya zama cewa shi zai dawoma ne a ciki kaga shi ba a lissafin sa dama Allah ya tsare mu faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabi tsira da abincin allah su ƙara tabbata gare shi yake cewa ya kuruju minan nari man ƙala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah zai fito daga wuta wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira matukar a cikin zuciyarsa akwai alkhairin da yake gwargwadon ƙwayan alkama in dai mutum akwai abu daidai da gwargwadon kwaya na alkama a cikin zuciyarsa na alkhairi kuma ya ce la ilaha illallah to zai fito daga wuta thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu barra sannan sai duk wanda ya ce la ilaha illallah kuma a zuciyarsa akwai abinda na alkhairin da ya kai daidai da kwaya na ko ka ce gari ko fulawa to zai fito daga wuta thumma yakhruju minan nari man kana man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi ma yazunu min alkhairi dharra sannan duk wanda ya ce la ilaha illa Allah kuma a zuciyarsa akwai abin da ya kai daidai da kwayan zalla na alkhairi to zai fito daga wuta ba zai dawoma a wuta ba daga ƙarshe wanda zai rage a wuta shine man wajaba alaihi alkhulud shine wanda dawwama a wuta ta tabbata a gare shi Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye to wannan shine wato ita ce ruwayar da nake so in kara mana akan abin da muka karanta na hadisin farko a jiya kan abin da ya shafi ceto na ash-shafa'atul uzma ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi wanda a nan ne kowa zai san ina ne masaukinsa wanda wannan shine ceton farko da za a wato ainihin da za a fara yi sannan ceto na biyu bangare na biyu shine ash-shafa'atu li ahlil kaba'ir shine ceto tunda yanzu mun ji cewa a zo ma a fara hisabi a fara hisabin ma Allah bi wato ainihin waiwai kowa ba ballanta na kowa ya san masaukin sa tunda wata ruwayan ta nuna mana cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya nemi wannan ceton ne Allah zai ce ma mala'ikunsa aqimu ibadi saffan saffa ku je ku tsaye da bayina sahu sahu su tsaya a sahu lokacin kuma za a zo a yi hisabi kenan don haka har Allah ta'ala zai ce ma annabi adam alaihi salam ka je ka fito da ka san wuta a cikin al'umarka a cikin zuriyanka zai ce menene ka san yan wuta ka san wuta Allah zai ce masa ka kasa mutanenka group group kowane group ka sa mutum dubu a cikin kowane mutum dubu ka ɗau ɗaya ka kai shi aljanna sauran 999 a kai su wuta a kowane mutum dubu cikin mutanen duniya mutum ɗaya ɗan aljanna 999 su kuma 'yan wuta ne da aka sahabbai hankalinsu ya tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu albishirinku wannan 999 da za a sa za a ɗauko musulmi ɗaya ne sai a tattaro kafirai a haɗo da yajuju da majuju sai su cika wannan adadin tun da dama ai a duk inda ka je Allah ya ce walakin na aktharan nasi da ka ji ya ce la yu'minuna la ya'qiluna da yawa yawan mutane ba imani ba hankali ba ilimi ba kaza to daka Allah subhanahu wataala sai sa a tattaro kafirai a haɗo da yajuju da majuju sannan sai a sa musulmi guda ɗaya daka da an zo hasken fuskan musulmi na alwala da sallan da yake yi sai sa a gane shi daga shi sai a ɗaga shi a kai shi aljanna su kuma sauran sai a yi wuta da su to ceto na biyu da za a yi shi ne ashafa'atu li ahalil kaba'ir akwai waɗanda sun yi manya-manyan laifuffuka li ahalil kaba'ir wanda watakila sun yi laifuffukan da muke karantawa a cikin kitabul kaba'ir sun yi manya-manyan laifuffuka don haka sun cancanci a yi musu azaba sun cancanci a kai su wuta amma kuma akwai ceton da zai riske su Allah maɗaukakin sarki ya yi musu rahama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi wanda imamu abu dawuda ya rawaito hadisin wanda malamai suka ce wannan hadisin sahihun ne bi majmu'i ɗurikihi duk wata hanyar hadisin duk wata ruwayar hadisin to ingantacciyar ruwaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa'ati li ahlil kaba'iri min ummati cetona ya tabbata ga waɗanda suka aikata manya-manyan laifuffuka cikin al'ummata ma'ana zan cece su a ranar tashin alkiyama wannan abin da yake banci wato ainihin waɗanda suka yi manya-manyan laifuffuka kenan wanda ya kai Allah ya kai su wuta amma kuma Allah subhanahu wata'ala zai shigar da su aljanna saboda ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to akwai hadisai da dama da suke magana akan ceto wanda sun shafi kowane ceto da ceto na masu manyan laifuffuka da waɗanda ma suke ƙananan laifuffuka matukar mutum ba shirka yake yi ba matukar mutum ba ya mutu yana shirka ba ne in dai mutum ya mutu yana shirka to babu yadda za a yi ya samu ceto ceto ba za ta suke shi ba saboda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Allah ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta da abun yana gafarta abun da ba shirka ba amma ga wanda ya so da haka in dai mutum ya mutu yana shirka to Allah baya yafe masa amma duk abin da ba shirka ba matukar ba haƙƙin wani mutum ya taɓa ba in dai laifi ne da ke tsakaninsa da ubangijinsa to Allah yana iya yafewa ko bi girman laifi la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim na'am hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa hadisin abu huraira wata rana abu huraira ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyamati ya rasulullah ya ce ya manzan Allah cikin mutane wane ne ya fi kowa cancantan ya samu ceton karan tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce laqad zanantu ya aba huraira Allah yas'alani an hadha al-harithi ahadun awwala minka yace ya kai abu huraira dama na yi zaton ko na samu ina da yaƙinin cewa ba wanda zai fara tambaya na wannan maganar in ba kai ba lima ra'aitu min hirsika alal hadith saboda yanda naga kana da kwadayin ilimi kana da kwadayin hadisi as'adun nasi bi shafa'ati yawmal qiyama man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw min nafsihi wanda yafi kowa cancantan in cece shi ran tashin kiyama shine wanda ya ce la ilaha illallahu da ikhlasi da gaske tun daga can cikin zuciyarsa tun daga can cikin ransa wannan shine yafi dacewa da ceto na inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kowane annabi yana da a a wata addu'a guda ɗaya da Allah ya bashi dama kan cewa ya yi ma al'ummarsa addu'a kuma Allah zai karba sai ce wa in ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawmal qiyama yace ni kuma na bar addu'ata na jinkirtatawa addu'ar saboda ta zama ceto ga al'umma ta ran tashin kiyama Allah ka sa muna cikin masu cin gajiyanta sannan hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da kuma sunan na abu dawud daga daga sahabi jabir bin abdullah Allah ya kara musu yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man qala hina yasma'u nida duk wanda ya ji ana kiran sallah bayan an gama sai ya ce اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته دون دي فدعك حلت له شفاعتي يوم القيامة تيتونا تاتبت غريش ننتاشن قيامة زي سامو تيتونا ننتاشن قيامة تسمى لما يسكتي فيدخل في هذا أهل الكبائر أيضا تو أولا تيتم أهل الكبائر سوما ذات شكتشكي ko da ko mutum ya je da manya-manyan laifuka matukar ya dace da cewa ya cancanci wannan ceton to Allah subhanahu wata'ala zai ba da daman a cece shi a kamar yadda kuma ina da kyau mu kiyaye wannan falalolin so ake yi mu gane fadin rahamar Allah da fadin wato falala na Allah ba wai yana ba mu dama bane mutum ya aikata abin da ya ga dama ya jira a yi kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadhi da'wati tamma a ai kaji an ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la sai wanda Allah ya nuna kafin za a ce ta kuma mun ji a hadisin baya annabi ya faɗa mana cewa cewa yayi fa yuhaddu li haddan za a mun iyaka a ce da wane da wane da wane waɗanda suke can daga can zuwa can ka cece su kaga kenan mutum ba da tabbacin zai faɗa cikin waɗanda za a ceta ko ba zai faɗa ciki ba amma dai ya zama yana da kwaɗayin ya zama cikin wa'inda annabi zai cece su sannan kuma ya yi ƙoƙarin ya guje ma duk wani abin da zai iya zama cikas ga samun ceton manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ɓangaren ceto na uku shine ash-shafa'atu li idkhali qaumin al-jannati bighairi hisab ceton da annabi zai yi don ya shigar da wasu mutane zuwa aljanna ba tare da an musu hisabi ba tunda ana filin kiyama ana tsaye kowa ya ga an yi furmutsi da yawa ga rana ga bala'i sai a nema ceto har ƙarshe a zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya je yi sujjada a ce ɗeba su wane da wane kai su aljanna kaga ba fara hisabi ba tukunna lokacin saboda haka su sun shiga aljanna ne ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba kamar yadda muka ji a hadisin baya cewa Allah zai ce masa ya Muhammad adkhil min ummati kamar la hisaba alaihim min albabil ayman cewa ya kai Muhammad ɗebi wasu daga cikin al'ummanka waɗanda babu hisabi a kansu ka shigar da su aljanna ta kofar dama Allah ka samu a cikinsu sannan kuma ɓangaren ceto na hudu shine ash-shafa'atu fi khurujil fi khurujil muwahhidin minan nar akwai ceton da annabi zai yi sallallahu alaihi wasallama akwai kuma ceton da za a yi wanda wannan ceton shi kuma zai taimaka ne wajen a fito da duk wani mai tauhidi duk wani mai ikhlasi duk wani muwahidi da baya shirka za a fito da shi daga wuta hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim Allah ya musu rahama daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yadda yace a sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama hal nara rabbana yawmal qiyamati ya rasulullah ya manzan Allah shin zamu ga Allah ran tashin kiyama zamu ga ubangijin mu ran tashin alkiyama qala sai annabi yace hal tumaruna fi hal tumaruna fi qalbi alqamari lailatul badri laysa dunahu sahab idan aka ce ga wata nan ta kai daren 15 babu hadiri ba gajimare ba girgije kuna turereniya wannan ya ce matsamin ka tare mun wannan ya ce matsamin ka tare mun don ku ga wata qalu la ya rasulullah suka ce a'a ya manzon Allah qala sai ce fa hal tumaruna fi shamsi laysa dunaha sahab shin idan aka ce ga rana ta fito kal ba hadiri ba gajimarai ba girgije babu komai kuna tura juna kuna ture ture don ku ganta qalula suka ce a'a qala sai ce fa innakum tarawnahu kadhalika za ku ga ubangijinku kamar haka mana ba wai ana kwatanta Allah da rana ko da wata bane a'a yanayin siffan ganin ake so a maka bayani yanda kaga cewa baka tura wani cewa ka tare min ina son kallon wata ko ka tare min ina son ganin rana to haka in ka tafi gaban Allah da imani Allah ya taimake ka dace baka bukatar cewa mu wani kauce min ina son ga ubangiji na Allah ya mana arzikin haka yuhsharun nasu yawmal qiyamah za a tare mutane ran tashin alkiyama fa yaqulu Allah zai ce man kana ya'budu shay'an falyattabi' duk wanda ya kasance yana bautan wani abu to ya bi abin da yake bauta masa ya bi shi fa minhum man yattabi'u shams a cikin mutane akwai wanda zai bi rana saboda shi iya bautansa akan rana ta kare wa minhum man yattabi'u al-qamar akwai wanda shi kuma zai bi wata saboda wata yake bauta mawa wa minhum man yattabi'u at-tawaghit akwai wanda kuma zai bauta zai bi dagutai saboda su yake bauta wa mawa wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha wannan al'umar al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmai mu'minai sai su tsaya a cikin su akwai munafikai saboda ka san shi munafiki ya boye kafirci ne ya bayyana musulunci saboda haka babu wanda ya san shi ba da ka cewa wane munafiki bane to amma tsammanin da yake yi tunanin da yake yi shine yanda ya yaudari masu imani a duniya hakanan zai yaudari Allah ran tashin kiyama to Allah sai ya nuna masa fa yanda ka yaudari masu imani a duniya cewa kai mai imani ne bayan karya kake yi to a nan farko ba za a ce munafukai su tafi ba sai a ce musulmai su tsaya sai ya tsaya ya dauka yana cikin musulmai daga karshe kuma ta kwabe masa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum suna haɗi suna yaudaran Allah suna ƙoƙarin yaudaran Allah a nan duniya a lahira kuma Allah zai rama da haka fayatihimullah sai Allah ya zo musu fayaqulu sai ce ana rabbukum sai ce ni ne ubangijinku ya zo musu a suran da ba suran da ya musu bayani ba kenan a duniya kaga shi yasa mutum ya zama mai karɓar da sallama ma nassin Qur'ani ko hadisi in aka ce kaza ita ce siffar Allah ya tabbata a Qur'ani ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama to baka jayayya akai saboda duk yanda ka san Allah baka kai Allah sanin Allah ba duk yanda ka san Allah ba kai Annabi sallallahu alaihi wasallama sanin Allah ba daga yadda Allah ya siffanta kansa Annabi ya siffanta kansa a haka ake bari ba a ta'awili ba a ta'dili ba a tashbihi da haka sai su fayaquluna sai su ce hadha makanuna hatta ya atiyana rabbuna ina mukan muna tsaye a nan har ubangijinmu ya zo mana fa idza jaa rabbuna arafnahu in ubangijinmu ya zo muna ganin sa zamu gane shi fayatihimullah to sai Allah ya zo musu a siffan da ya da yi bayani a duniya fayaquluna sai fayaqulu sai ce ana rabbukum ni ne ubangijinku fayaqulun sai su ce na'am anta rabbuna eh tabbas kai ne ubangijinmu fayyada'uhum Allah sai ya kira su fayyudrabu siratu baina zaharanai jahannam sai a zo a ɗaura siradi tsakanin wato ainihin ɓangarori guda biyu na wutan jahannama ma'ana a saman wutan jahannama fa akunu awwala man yajuzu min ar-rusul bi ummatihi sai in zama ni ne mutum na farko da zai tsallaka da al'ummar sai tsallaka da su siradi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala ya takallamu yawma idhin ahadun illa rusul a wannan wunin kuma ba mai magana kaf halittun Allah nan ba mai cewa komai sai manzanni su ma kuma manzannin wa kalamun rusul yawma idhin su ma kuma manzannin maganan su a wannan ranan shine suna cewa Allahumma sallim sallim Allah a sassauta Allah a sassauta Allah a sassauta wa fi jahannama kalalib mithlu shawki sa'adan wutan jahannama tana da ƙugiyoyi kamar ƙayan sa'adan hal ra'aytum shawka sa'adan annabi yace kun taba ganin kaya ta sa'adan kun taba ganin ta qalu na'am suka ce eh qala fa innaha mithlu shawki sa'adan sai ce to haka wayannan wato ƙugiyoyin suke kamar wato ainihin kayoyin sa'adan ghairu annahu la ya'lamu qadara 'izamiha illa Allah sai dai ba wanda ya san gwargwadon girman su sai Allah takhtafu an-nasu bi a'nasa bi a'malihim tana wato cakan mutane tana cafan mutane bisa gwargwadon ayyukansu akwai wanda in ya zo wa'annan ƙungiyoyin za su cake shi saboda gwargwadon irin abin da ya aikata na zunubai gwargwadon yadda za su caccake shi wani kuma har ya rufta ciki wani kuma ya tsallake faminhum man yubaqu bi amalihi akwai wanda zai rufta ciki ya rufta saboda ayyukansa wa minhum man yukhaldalu thumma yanju akwai wanda kuma za a yayyaga shi su caccake shi da kyar zai tsallaka da kyar na sha yafi da kyar aka kama ni ko hatta idza arada Allah rahmata man arada min ahli nar har sai in Allah ya so yayi rahama ma waɗanda ya so ya musu rahama cikin yan wuta amara Allahul mala'ikata an yukhriju man kana ya'budu Allah Allah sai ya umarci mala'iku cewa su shiga wuta su fito da duk wanda ya kasance yana bauta ma Allah shi kadai fayukhrijunahum sai su fito da su wa ya'rifunahum bi athari sujud za su gane su ne saboda alamar sujjada hasken sujjada a fuskokinsu wa harrama Allahu 'ala an-nari an ta'kula athara sujud Allah ya haramta ma wuta ta ci alaman sujjada Allah ya haramta ma wuta fa yakhrujuna minan nar sai su fito daga cikin wuta fa kullu bunu adam ta'kuluhu an-nar illa athara sujud dan adam in an sa shi a wuta to wuta za ta cinye shi kaf sai dai banda tawon sallah banda alaman sujjada wuta ba za ta ci wannan ba fayakhurujuna minan nari qad imtahishu za su fito daga wuta lokacin sun riga sun kone gaba daya sun kone kurus fayusabbu alaihim ma'ul hayat sai a fara musu wani ruwa da ake kiran shi da ma'ul hayat ruwan farfadowa kenan ruwan rayuwa fayambutuna kama tambutu alhabbatu fi hamilis sayl sai su tsiro su fito kaga tsoka ta fito kashi ya fito kai ya fito komai ya fito kamar yadda wato kwaya ke fitowa a cikin teku kaga a shuka dama tana buƙatar wato ballantana kuma ta samu kanta a cikin rafi kaga cikin sauki da ta fito kenan thumma yafrugu Allahu min alqada'i bainal ibad Allah sai ya gama hukunci tsakanin bayi wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar sai a samu wani mutum guda ɗaya wanda shine yayi saura ya fito daga wuta amma ba a kai shi aljanna ba ina tsakanin wuta da aljanna kenan fa yaqulu sai ya ce ya rabb ya ubangiji isrif wajhi anin nar a kawar da kaina daga wuta in daina shan wannan azabar wa qad qabashani rihuha wa ahraqani zakauha warin hayakin wutan jahannama yana cutar da ni ya dame ni sannan kuma wato zafin wutan jahannaman yana kona ni Allah a ɗaga ni daga nan wajen fa ya ƙulu sai Allah ya ce masa hal asaita in hal asaita in hal hal asaita in fu'ila zalika bika Allah tas'al ghayra zalik kai alƙawari idan aka maka wannan abin da ka nema ba za ka sake roƙon wani abu ba damuwanka ina ce a ɗaga ka daga daga kusa da wuta kayi alƙawari in aka ɗaga ka daga kusa da wuta ba za ka sake ƙorafi ba ba za ka sake roƙon wani abu ba fayakulu la wa izzatik sai ce e wallahi na rantsi da wato ainihin izzarka fayuɗi Allah ma ya sha'u min ahadin wa mithaq wannan mutumin sai ya yi ma Allah alkawari da rantsuwa gwargwadon abin da Allah ya so fa yasrifu Allah wajhahu 'anil nar Allah sai ya kawar da fuskansa daga wuta fa idza aqbala bihi 'ala aljanna idan Allah ya juyo da shi ya kalli aljanna ra'a bahjataha sai ga bahja sai ga wato kwaljinin aljanna da irin ni'imomi da irin wato abin da yake bankaye daga bahja bahij kenan abin da yake mai bankaye mai burgewa kayan marmari na aljanna sai ya gansu sakata ma sha Allahu an yaskut sai ya shiru gwargwadon abin da Allah ya so ya shiru kaga duk wanda kaji an ce maka yayi shiru alaman yana tunani kenan yana so yayi magana ثم قال سيتي يا رب قدمني عند باب الجنة سيتي يا الله إنا روقان الفرما أدم مصدني قصد قبر الجنة أدم كيني باكين الجنة fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce masa ha alaysa qad a'taita al-uhuda wal mithaqa alla tas'ala ghayra alladhi kunta sa'alta ba mun yi da kai ba kai alkawari cewa ba da ka sake roƙon wani abu ba bayan wanda ka roƙa a baya ba mun yi alkawari da kai ba fa yaqulu la wa izzatika la as'alu ghayra dhalika sai ce to daga yanzu na rantse da buwayarka ba ran sake roƙon komai ba fa yuti rabbahu ma sha'a min ahdin wa mithaq sai ya wato yi alkawari da rantsuwa tsakaninsa da ubangijinsa gwargwadon abin da Allah ya so fa yuqaddimuhu ila babil janna Allah sai ya matsar da shi kusa da kofan aljanna fa idza balagha babaha in ya matsa kusa da kofan aljanna ra'a zahfara zaharataha yaga adon da ke cikin aljanna wa ma fiha minan nadrati was sururi yaga abin da ke cikin aljanna na haske da farin ciki da annashuwa da ake yi a cikin gidan aljanna fa yaskutu ma sha Allahu an yaskuta sai ya shiru i gurgurdan abin da Allah ya so ya shiru fa yaqulu sai ya ce ya rabbi adkhilni aljanna sai ya ce Allah a taimake ni a shigar da ni aljanna a shigar da ni aljanna fa ya Allah sai Allah ya ce masa a'a wai haka ya bin adam kai tonka ya kai dan adam kai tonka a larabci akwai abin da ake kira da a ce wai laka ko a ce wai haka to dukansu suna nufin kamar a ce kai tonka to an ce wai laka kai tonka kamar bayan mutum ya halaka kenan sai a ce kai tonka amma an ce wai hak to yana da wato wani samfuri ko wani bangare na tausayi da nuna jin kai da nuna kauna to Allah sai ya ce masa wai haka ya bani adam kai tonka ya kai dan adam ma aghdarak me ya kai ka yaudara me ya kai dan adam ƙarya anan ma sai kai yaudara sai kai ƙarya yanzu karo na uku kenan kana cewa ba za ka sake roko ba kuma ka sake fa yaqulu sai ce ya rab la taj'alni ashqa khalqik sai ce Allah kar ka sanya ni in zama ni ne mafi tabewa marar rabo cikin halittunka ai mafi taɓewa mara rabo cikin halittun Allah shine wanda bai shiga aljanna ba Allah ka samu aljanna fa yadhaku Allahu azza wa jalla minhu sai Allah ya masa dariya Allah sai ya dariya Allahu akbar wannan yana daga cikin siffan Allah da ahlus sunna ba su jayayya akai shine Allah yana dariya yaya yake dariya ba mu sani ba tunda ba mu taba gani ba sai Allah ya hada mu aljanna amin thumma ya'dhanu lahu fi dukhulil janna sai Allah ya ce masa to je ka shiga aljanna a bashi izinin shiga aljanna fa yaqulu sai ya shiga aljanna Allah sai ya ce masa tamanna yi buri ba a nan duniya mutum yakan zauna ya ce ni in naje aljanna kaza zan yi ba kaza zan ci kaza zan sa kaza to duk wannan lissafin da kake a duniya Allah sai ya ce to lissafo su lissafo su muji fa ya tamanna sai yayi buri ya fada ya fada ya fada ya fada ya fada hatta idan qata'a umniyatuhu har sai burinsa gaba ɗaya ya ƙare qala Allahu azza wa jalla sai Allah ta'ala sai ya ce masa min kaza wa kaza ai baka ce kaza ba baka ce kaza ba baka ce kaza ba aqbala yadhkuruhu rabbuhu yanzu ubangijinsa shine yake tuna masa baka nemi kaza ba baka nemi kaza ba baka nemi kaza ba sai ce to a kawo baka nemi kaza ba baka nemi kaza ba sai ce a kawo hatta idan tahad bihil amani har sai burace buracen san gaba ɗaya sun kare qala Allah ta'ala Allah sai ya ce masa laka zalika wa mithluhu ma'a kana da duk wayannan abun da kai burin da kuma irinsa za a ninka maka shi qala abu sa'id al-khudri sai abu sa'id al-khudri yace li abu li abi hurairah radiyallahu anhu yace ni dai abinda na sani inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine qala Allah Allah zai ce laka zalika wa ashratu amsalihi kana da duk abinda kai burin nan da kuma ninki goma shi Abu Hurairah yace duk abinda kai buri za a kawo masa za a kawo maka ninki biyu shi kuma Abu Sa'id al-Khudri yace abinda naji annabi yace shine za a ninka maka sau goma sai Abu Hurairah yace lam ahfaz min rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qawluhu laka dhalika wa mithluhu ma'ahu ni dai iya abinda naji manzon Allah ya faɗa shine za a ninka maka sau biyu kaga anan wannan mutumin ya samu ceto bangare na hudu shine ceton fito da duk wani mai tauhidi daga wuta akai shi aljanna wanda kadai zai rage a wuta shine khalidina fiha abada shine wanda zai dawama a cikin wuta Allah ya kiyaye sannan na biyar akwai ash-shafa'atu lidukhulil janna akwai ceton da za a yi don a shigar da mutum aljanna don shigar da mutane cikin aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisin da sahihu imam muslim ya rawaito a cikin sahihu muslim daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ati babal jannati yawmal qiyama ranan alkiyama zan zo kofan aljanna fa astaftih sai in nemi a buɗe mu fa yaqulu al-khazin sai mai gadin gidan aljanna sai ce man anta waye kai fa aqulu sai in ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sai in ce muhammad ne fa yaqulu sai ce bika umiltu alla aftaha li ahadin qablak dama ni kai ne aka ce kan na bude mu kowa sai kai kai ne mutum na farko kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nemi alfarma ya nemi ceton a bude aljannan ma kowa ya fara shiga shine mutum na farko da zai nemi a bude aljannan sannan a bude sannan kuma kowa ya shiga Allah ka samu a cikin yan aljanna sannan kuma akwai ceton da annabawa da su yi annabawan Allah za su yi ceto hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda daga cin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yashfa'u an-nabiyyun annabawa za su yi ceto annabawa za su yi ceto za su ceci al'ummomin su gwargwadon yadda mutum ya tsayi wajen yi musu biyayya za su cece shi da izinin Allah su shigar da shi aljanna sannan kuma mala'iku za su yi ceto mala'iku za su yi ceto shi ne ɓangare na bakwai kenan shi ne wa kan min malakin fi samawati la tughni min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda wa kan min malakin fi samawati Allah ya ce kaga duk mala'ikun nan da suke sama la tughni shafa'atuhum shay'a ceton su ba zai amfanar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah yayi izini ma wanda ya ga dama kuma ya wato ainihin yadda cewa ku ceci wani kenan mala'iku za su yi ceto sannan kuma har ila yau bangaren wancan hadisin Abu Sa'id al-Khudri daga cikin Sahih al-Bukhari da Muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yashfa'un nabiyuna wal mala'ikatu wal mu'minun annabawa za su yi ceto mala'iku za su yi ceto sannan kuma muminai za su yi ceto shine bangare na takwas kenan shine shafa'atul mu'minin muminai za su yi ceto ranar tashin alkiyama za su ceci waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya so su yi ceto su ceta to a insha Allah ta'ala za mu tsaya akan wannan ceto bangare na takwas shine shafa'atul mu'minina gobe in Allah ya kai mu za mu tashi akan sa sai mu karkare bayanan da zamu yi akan ceto insha Allah ta'ala Allah ya kai mu jibi sai mu tafi aya ta gaba Allah ta'ala ya sanya alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya sa abin da muke karanta ya zama sirrin tsira a gare mu duniya da lahira wannan ceto da muke ta lissafa Allah ka sa muna cikin masu cin gajiyansa Allah ka sa muna daga cikin masu cin gajiyansa ka sanya mu cikin masu samun ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ka sanya mu cikin muminai kuma waɗanda za su ceto 'yan uwansu Allah ta'ala ka samu dace Allah ka yi mana albarka rabbana hab lana min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashida subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته